الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin sha uku ga watan safar ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da biyar daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa basu manta ba muna cikin kitabul iman a inda al'imamul bagawi sharihu sunna yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi da suke magana akan imani yake sharhinsu da fito da ma'anoninsu a fili a sarari domin mu fahimta ya zan muna da imani irin imanin da allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da shi to muna cikin wannan littafi mun shiga babul kaba'ir babin da ke bayani dangane da manya-manyan zunubai zunuban da allah maɗaukin sarki ya faɗi haddunsu a cikin alkur'ani mai girma ko kuma ƙoƙoban da za a yi ma mai wannan aiki a lokacin da aka tsaye ƙiyama ko tun daga hayatul barzakhiyya allah maɗaukin sarki ya shiga tsakaninmu da aikata waɗannan manya-manyan zunuban mun karanta hadisin abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda daga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ejitanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa su hallakar a duniya sannan kuma su hallakar a lahira sahabbai suka tambaye annabi da cewa waɗannan abubuwa ko suwanne da wanne ne ya rasulallah annabi ya zayyano masu ya lissafo masu daga ciki annabi ya ce akwai riba wa aklur riba mun bi kowane gaba daga cikin gabobin waɗannan zunubai da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce suna hallakarwa mun ji nassoshi ƙari akan wanda malin ya kawo mana da kuma fatuwoyi da sharhi na malamai to muna kan bayanai dangane da abin da ya shafi riba to bayan da muka tattauna muka ji sharhohi masu ɗimbin yawa dangane da al'amarin riba da kuma haɗarin riba a inda annabi yake cewa akwai ƙofofin musiba ƙofofin bala'i saba'in da uku waɗanda suke tattare da riba amma mafi sauƙi daga ciki annabi ya ce kamar mutum ya kwanta da uwar shi ma'anan wannan mafi sauƙin bala'in da za ka tsinci kanka a ciki daga ci riba to gara ka je ka yi zina da uwarka gara ki je ubanki ya zina da ke wannan ya fi sauƙi daga ci riba annabi ya ce riban da ta fi kowace muni shine taba mutuncin musulmi taba mutuncin musulmi kuma illan shi munin shi to ya fi zina da mahaifiya ya fi zina da a ce uba ya zina da yashi ka zidda mutuncin musulmi ta hanyar zagi ko ta hanyar ka ci zarafin shi ko ta ƙazafi ko ta yarfe da ɓatanci da kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin abin da marasa ɗa'a marasa biyayya da tarbiyya suke yi domin su ga sun zubar da mutuncin masu mutunci to wannan illan shi yana da yawa allah maɗaukin sarki ya kiyaye to ba zai yiwu a ƙarƙare bayani dangane da abin da ya shafi riba ba ba a shigo da riban zamani ba wajibi ne a tsaya a tantance magana dangane da wannan al'amari ko da ko abin zai kai ga a ɗibi makonni ne ana tattaunawa domin matukan mahimmancin wannan al'amari ɗin za mu fara fitar da bayanai ɗoriya a kan bayanan da muka yi a baya dangane da al'amarin riba bayananmu na yau yana da taken ribal masarif au fawa'idil bunuk riban banki ko kuma interest da ake bayarwa a lokacin da mutum ya adanan kudin shi a banki ko dai mujarradin adana koko adana ta musamman da mutum zai aje na wani lokaci ƙayyadadde sananne gare shi da kuma bankin ga abin da za a bashi adadin kaso kaza a duk naira miliyan kaza ko naira dubu kaza zuwa mudda iri kaza to duk wannan za mu tattauna bi iznillah a cikin littafin مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمة أشافنا إشرند أكو مالن يتي لقد إشنا في زمن سمعنا فيه فتاوى خاطئة وآراء شاذة فيها محادة لله ورسوله a wannan zamani da muke raye a daidai wannan lokacin muke jin fatawowi ga sunan suna yawo cikin al'umma ko dai a gidajen rediyoyi ko a mujallu ko a gidajen tv ko kuma a kafafen yada bayanai na zamani wanda yake fatoyi ne waɗanda ke cike da tsantsan kuskure da kuma ra'ayoyi waɗanda suka karo da ra'ayoyin manyan malamai ra'ayoyi tabbatattu da aka yi ijima'i a kan asalin fatawar wannan fatawa kai tsaye karo ne adawa ce fito na fito ne da allah da kuma manzan shi minha daga cikin ire-iren waɗannan fatoyi na tsokanan allah da kuma tsokanan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da saba mai ijma'in malaman musulunci alƙauli bi jawazi ribal bunuk shine maganan da ake samun wasu daga cikin malamai suke cewa halal ne cin riban banki ma'a zuhurin riba zuhurin bayyanan tare da bayyanan al'amarin riba bayyana a fili bayyana na ƙarara wa wuduhahu fi hadhihi mu'amalat da kuma irin yadda riban ta bayyana ƙarara a cikin ire-iren waɗannan mu'amaloli da ake da banki wuduha shamsi fi rabi'atin nahar irin bayyanan da rana take yi a lokacin da ta kai tsaka al'amarin a fili yake mutumin da yake da ido ƙarara bai da illa ba illan tsufa ko na rashin lafiya ko na makanta muddin da ya rana ta take tsaka to zai iya ganinta ko ya ga haskenta haka mutumin da yake da alama na imani kuma yake da kan gado na ilimi kuma yake da saiti na ɗalabta to wajibi ne zai fahimci al'amarin riba ta mu'amala da bankuna da ake yi a yau al'amari ne wanda yake a fili ƙarara mahala ya ce ma annallaha ta'ala tare da Allah maɗaukin sarki ma dai harramar riba binususin ƙaɗa'iyyatis subuti qata'iyyatu dilala tare da kuma ga nassoshi birjik wanda Allah madaukin sarki ya haramta riban nan wanda waɗannan nassoshi qata'iyyatu subuti kai tsaye sun tabbata domin nassoshin alkur'ani ne in kuma hadisai ne hadisan annabi ne da suka inganta cikin bukhari da muslim da sauran littattafan sunna sannan qata'iyyatu dilala abinda waɗannan nassoshi na hadisai da nassoshin alkur'ani suke karantarwa din mai jin su to kai tsaye zai fahimci abinda suke karantarwa ba tare da ɗora wani bayani ba minha qawluhu subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗannan dalilai faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Allah maɗaukin sarki yace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah abin da yake so ku yi wanda bai so kuma ku ji tsoron shi ku bari sannan abin da ya saura na abin da ya shafi mu'amalar riba to ku yi marmaza ku yi marmaza ku bar shi inda gaske ku masu imani ne riba kakka shige ta in kuma ka shiga ka ji wannan wa'azi ka ji waɗannan nasoshi to kai maza ka bar wannan mu'amala ta riba a nan take idan kuma akwai dukiyar riban da za a baka to ka aika ma wanda zai bakan ka ce ya bari mun gano wannan da kyau ko in kai mumini ne in ka yarda da Allah kuma zaka ji wannan maganan tashi fa in lam taf'alu Allah madaukin sarki yace in ba ku aiwatar da wannan umarni ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ana sanar da ku ga shela daga Allah ga shela daga manzon Allah cewa ku shirya yaƙi ku shirya fito na fito Allah maɗaukin sarki ma ya shirya wa in tubitum amma da za ku tuba ku bar al'amarin riba falakum ru'usu amwalikum to abin da yake tsuron kuɗinku shi kaɗai za ku ansa karka ce to aicin da na tuba ƙarin na tuba tare da shi a'a ba za ka karɓe shi ba ru'us zallan kuɗinka ƙarin da ke kan kuɗin kuma Allah maɗaukin sarki ya ce kaka karɓa la tazlimuna wa la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba saboda haka kar ku kuskura ku yi zalunci waɗannan ayoyi sun zo cikin sotul baƙara tun da kan aya ta 278 da aya ta 279 mala ya ce wa ragama hadhal wa'idi shadid da wannan alkawarin azaba mai tsanani da Allah ya yi ma masu mu'amala da riba faqad kharaja alal umma man aftaha bi jawaz ribal bunuk sai da aka samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka tsayo wajen ba da fatoyi da cewa halal ne cin riban banki دون وجل أو خوف من ملك الملوك ba tare da tsoro da razana ga Allah maɗaukin sarki wanda shine mamallakin sarakuna baki ɗaya ba suna ba da fatawan ba sa tsoron Allah suna fitar da irin waɗannan jawabai ba tare jin tsoron Allah maɗaukin sarki wanda abin da zai yi ba su san irin shi ba ya dai ce a shirya yaƙi amma tare da haka wasu malamai suna ba da fatawa cewa riban nan a ci ba komi au khashyatin min azabillah ko tsoron azaban Allah ma masu irin wancan fatawa samsam ma ba sa ji au rahabatun min harbin ko kuma ba sa jin tsoron yaƙin da azana bi Allahu wanda Allah maɗaukin sarki ya shelanta cewa duk mutumin da ya ci riba kuma ya ji wannan umarni bai bari ba to ya shirya wannan fito na fito da Allah to ba sa jin tsoron wannan bala'in fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyya yace la yajuzu al-amalu wal ifta'i fi dinillah بالتشحي والتخير وموافقة الغرض bai halatta malami ya zauna kujeran fatawa ya rika ba da fatoyi kawai da sha'awar ran shi ko kuma ya zaɓa daga cikin maganganun da ya mai daidai na maganganun malamai ba tare da ta haƙiƙi da tacewa da tantancewa ba kawai sai ya ɗauki magana sai watso da cikin jama'a kawai don ya cimma wata manufa daga cikin manufofi na rayuwa ko don neman suna ko neman ɗaukaka ko neman wata shuhura da abin da ya kama da haka fayakulubul ƙaunar ladhi yuwafiqu garaduhu sai kaga malami yana laliban maganganun da suke daidai da manufan shi wa gharadin man yuhabihi da kuma manufofin wanda yake ganin kwarjininsu faya amalu bihi sai ɗauko waɗannan fatoyi yana aiki da kuma ba da fatawa da su wa yafti bihi wa ya hakumu bihi wa ya hakumu ala aduwuhi akan irin waɗannan rababbu gurɓatattun fatoyi zai ɗauko ya hukunci ya hukunci da duk wani wanda yake tare da shi ko yake son shi hatta ma abokan adawan shi duk sai hukunta su da irin waɗannan hukunce-hukunce na sarrai ويفتيه بضده وهذا من أفسد الفسوق kaga mutum ya ɗauki fatawa wanda ya san gurɓatacciya ce ita wannan fatawar ya rika ba da fatawa da kishiyar wacce take mai kyau ɗin ya ɗauko gurɓatacciya ya aje mai kyau ya yi fatawa da wacce ta gurɓata mala ya ce wannan aiki yana daga cikin fasikanci mafi muni wa akbarul kaba'ir kuma yana daga cikin zunubi wanda ya fi kowane zunubi muni ibn al-qayyim ya faɗi wannan magana cikin littafin shi mai suna ilamul muwaqqi'ina a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sha ɗaya a cikin littafin maƙalatu saniya fi kashfi zalalatil firqatul habashiyya littafi ne musamman aka rubuta akwai wata ƙungiya mai suna alhabashiya da suka taso suna ba da fatoyi da sunan addini suna ɓatar da al'umma da son zuciya da abubuwan da ya masa daɗi a rai to shine malamai suka rubuce-rubuce da dama dangane da su waɗannan mutane da suke ƙoƙarin ɓata hasken addinin musulunci daga cikin malaman da suka rubutu a kansu akwai abu suhaib abdulaziz bin suhaib al-maliki a littafin shi mai suna al-maqalatu saniya fi kashfi dalalati firqatul habashiya a shafi na ɗari da uku. Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi malamin ya ce laƙada kasratu tasa'ulat haƙiƙa tambayoyi sun yawaita an rubuto an aiko wasu sun taso sun taho da kansu fi hazihil ayyame musamman ma a cikin waɗannan kwanuka an hukumil fatwallati turawwijuha firqatu dalal akan fatawan da ƙungiyan nan na ɓata suke ta ƙoƙarin yaɗa ta al-musammatu bil ahbash wanda ake kiransu da al'ahabash fatawan da waɗannan takadarai suke yaɗawa wahiyya jawazu akhazin ribal bunuk shine halaccin ansar riban banki wasu ƙiradu ba'adul amwali bin riba kuma suke cewa ya halatta ka ba da kuɗi in an tashi dawo maka da su a dawo maka da adadin da ya fi naka in dai waɗannan kuɗi ne na takardu shine bashi da ruwa bi hujjati anna hazihi dar daru kufrin da cewa ai yanzu irin garuruwa irin namu nan Najeriya da sauran garuruwan da ba ɗabbaka addinin musulunci ake kai tsaye ba to garuruwa ne na kafirci wastadallu bi fatwa ba'dul ahnafi sai suke kafa hujja da wata fatawa da aka samu wasu ɓangaren hanafiya suna aiki da ita ita ce fatawan allazi nastadallu bi hadithin wanda ita fatawan an kaba hujja da hadisi ne wanda la asla lahu hadisin da biya bai da asali mun gano wannan in gaji malamin hadisi ya ce hadisun la asla lahu ko koma isnadi bai da shi kawai shirme ne wa huwa la riba baina muslimin wa kafirun harbe cewa babu riba tsakanin musulmi da kafirin yaƙi mun gano wannan da kyau ko ka'idan kenan wai babu riba in za ka iya ba kafiri naira dubu biyu in ya tashi dawo maka da shi sai ya dawo maka da dubu shida kaga wannan riba ne ribal fadli ne wannan karara ko riban nasi'a dai ita ce to a irin wannan maganan nasu suka ce in dai kafirul harbi ne za ka ansa irin wannan bashin ko ya bada aka ce wai annabi ya ce wai babu laifi mahala ya ce wai ilaika bayanu zalik ga bayani awwalan alhadisu la asla lahu fi kutubil hadis wannan hadisi la asla lahu bai da asali fi kutubil hadisi a cikin littattafan hadisi kakaf mun gano wannan da kyau ku sau da haka hujjinsu ta kare thaniyan alhadith ruwiyan mursalan akwai wani hadisi da aka ruweto mursale an makahulin an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai daga annabi da ma'ana shigen wannan ma'anar sai dai makahul ba sahabi ba ne mun gano wannan da kyau ku to sai mala ya ce a thalitha na uku jumhuru ulama'ul hadithi qalu bi butlanil amal bil marasil mafi yawancin malaman hadithi sun ce ba aiki da hadisi mursali qalahu an-nawawi fi taqrib al-imam an-nawawi ya faɗi wannan a cikin at-taqrib wa huwa qawlul imam muslim rahimahullahu ta'ala wannan ita ce asalin fatawan daga al'imam muslim ne da yake cewa al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbari laysa bi hujja in kana neman ƙarin bayani kan wannan karanta silsilatul ahadisu sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha na allamatul muhaddis al-asar abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani a mujalladin farko shafi na talatin mala ya ce hatta annal hafiza ibn hajar al'askalani rahimahullahu ta'ala akan wannan matsala na aiki da hadisi mursali ibn hajar ya ce anna tabi'i wa in urifa annahu la yursalu illa an fika da za a samu tabi'i da aka bincika bai irsali sai ga tabi'i ɗan uwan shi amintacce فمذهب جمهور المحدثين ابن حجر يجي منهجي دكما فتوي مفي يوانشن malaman hadisi suka ce ila tawaqquf za a tawaqqufi ne ba za a karba ba ai bi qabulil mursal ba za a karba wannan riwaya na mursali ba kun gano wannan da kyau ku duk riwayan da aka yi irsali ba karbanta shi yasa ba su da dalili ba su da hujja iyakan fatawan kenan da yake halattar da irin wannan riban Allah maɗaukin sarki ya kiyaye rabi'an na hudu suke cewa annal imama abi hanifa annal imama aba hanifa wa sahibihi al-imam muhammad ash-shaybani rahimahumullahu mala yace imam abu hanifa da abokin shi al-imam muhammad ash-shaybani Allah madaukakin sarki ya ji kansu a jaza lil muslimi akhadhu dirham bi dirhamaini suka ce musulmi zai iya karban dirhami biyu in ya ba da dirhami ɗaya wa an yujiza an yadfa al muslimul dirhami bi dirhamaini amma shi musulmi ba zai ba da dirhami biyu ba ya karbi dirhami ɗaya an gano wannan da kyau ku shi musulmi za a iya ba shi dirhami biyu in ya ba da ɗaya amma shi ba zai ba da biyu ya karɓi ɗaya ba ma'ana za a iya ba shi riba shi ba zai karɓi riba ba an gano wannan da kyau ku misalin wannan shine za ka yi mu'amalan kasuwanci da kafiri ya halatta kai ka ba shi dubu ɗaya ya baka dubu biyu ko ka ba shi bashin dubu ɗaya in zai dawo maka da shi ya dawo maka da dubu ɗari amma kai ba za ka karɓi dubu ɗaya a hannun shi in ka tashi biya ka biya dubu biyu ba kun gane misalin abin da suka faɗa shi ne sai mala yake cewa summa inna jim'urar ulama bima fihim ba'adul a hanafi mafi yawancin malamai hadda malaman a hanaf kalkadi abi yusuf sahibul imami abi hanifa rahimahumullahu ta'ala kaman alƙadi abu yusuf babban almajirin abu hanifa allah madaukakin sarki ya ji kansu baki ɗayansu kada abdalo hazihil fatwa sun sa ƙafa sun banke wannan fatawa wal amala biha da kuma aiki da ita sun hankadar sun hana aiki da ita mun gano wannan da kyau ku duk da fatawan ana danganta ta zuwa ga imamul mazhab shi abu hanifa amma waɗannan malamai hadda abu yusuf suka ce fatawar ba daidai ba ce قال الإمام الأوزائي رحمه الله تعالى الإمام الأوزائي الله مدوكين سركي يجيكنشي يا فدا مؤقبا على فتوى الإمام أبي حنيفة ينامي تشنجارا na wannan fatawa na abu hanifa da ke cewa an riba alaihi haramun ai alal musulmi shi riba a kan musulmi haramun ne mun gano wannan da kyau ku shi ya bayar amma shi ya karɓa fa to ba haram ba ne fi ardil harbi wa gairiha auza'i ya ce ko ta ko'ina musulmi haramun ne ya ba da riba ko ya karɓi riba a gidan yaƙi ne ko ko a garinsu ne ana zaune ƙalau ko ba a zaune ƙalau to bai halatta musulmi ya yi mu'amala da riba ba li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi kada wada'a min riba ahalil jahiliya domin annabi ya sa ƙafa ya murƙushe riban jahiliya ma adarakahu al-islamu min zalika wanda musulunci ya riska ai suna mu'amala da riba akwai sauran kingin dukiyoyin riba a hannunsu wanda ba su bayar ba ko wanda ba a ba su ba da addinin musulunci ya zo sai ya soke bai halatta su karɓa ba kuma bai halatta su bayar ba kun gane wannan da kyau ko in kun kalli wannan bayanin da kyau ya warware wancan fahimta na 'yan ahanaf وكان أول ربا وضعه ربا أمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ربا دا النبي فار توشيوا إتشي ربا بطن شي عباس أن عبد المطلب الله مدعو كين سركي قارا مشير دا إلى أن قال حريك إنديك تشيوا وقد كان المسلم يبايع الكافر في أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أزامن النبي sahabbai suna yin kasuwanci da waɗanda ba kafirai ba fala yastahilla zalika ba inda aka ce su a basu riba su kasu bayar ba inda wannan dokan take haramun ne musulmi ya karɓa kuma haramun ne musulmi shi ma ya bayar waɗannan bayanai sun zo a cikin kitabul um na al'imam shafi'i a mujallar na bakwai shafi na 358 zuwa 359 walakada balaga abu yusuf walakada balaga abu yusuf rahimahullah ghayatul insafi hatta khalafa ma zahaba ilaihi ustazuhu abu hanifa rahimahullahu ta'ala hakika babban malami abu yusuf ya kai matuka wajen yin adalci har ya kai ga ya saba ma abin da babban malamin shi abu hanifa ya shahara da fatawa a kai domin ba daidai ba ne wa wafakal imam al'auza'i ƙa'ilan kai tsaye mara mafatawan al'imamul auza'i yana cewa alƙaunu ma ƙalal auza'i maganan daidai ita ce fatawan al'imamu auza'i la ya hillu haza wala ya juzu ya ce an san riba da ba da riba wannan bai halatta ba kuma bai kamata a yi ba karanta al'ummu na al'imamu shafi'i walakin na aba yusuf rahimahullahu ta'ala iltamasa al'uzra li'ustazihi saboda ladabi da ɗa'a irin na abu yusuf sai nemo ma malamin shi hanzari wa ƙala ya ce abu hanifa a halla haza lalle abu hanifa ya halattar da irin wannan riban li'anna ba'adul mashyaha haddasana an makahulin ya ce domin wasu malamai ne suka kawo mana wannan bayani daga makahul shi ko malam ya ɗauka muka yi bincike muka tabbatar da kuma ba ta tabbata ba an gane wannan da kyau ko shi mumini dama yana neman ma 'yan uwan shi mumini uzuri ne allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ko munafiki tuntube yake neman ya ga an gabza sai ce ga ɗaya mahala ya ce wa zakar alƙawul sabiq sai ya ambaci maganan da makaranta ta a baya ina fatan kuna fahimtar waɗannan bayanan tsabko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kadai babu fatawa babu komi namu abinda malamai suka faɗa shi za mu faɗa an gane wannan da kyau ku wa uraddu uhudatuha ila nuqaliha mala yace a cikin littafin al-khulasa fi ahkam al-ijtihadi wa taqlid faqat na ali bin nayyif shuhud a juz'in farko shafi na 354 yace fatara wa tasma min al-fatwa al-ghariba wal ajiba zaka ga sannan zaka ji fatoyi ababen ban mamakin gaske waɗanda za ka ji su baƙi da za su ɗauki hankalinka su baka mamakin mamaki fatara man yuhallilur riba al-muharram za ka samu waɗanda suke haram suke halattar da riba wacce shari'a ta haramta kai tsaye malai ce fi kitabillah wanda riban nan haramun ne cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi kuma riban nan haramun ne a cikin sunnan annabi li'annahu zaka ji su masu wancan fatawa suna cewa ai ita wannan riban ko da yake ga nassoshi cikin Qur'ani da hadisi sun bi sun haramta ta daruratun iktisadiyya wannan lalura ne kawai na tattali kama yadda kamar yadda mai wannan fatawa yake da'awa za mu zo mu ji me suke nufi da daruratul liktisadiyya darura aliktisadiyya za mu tattauna wannan auli anna ribal jahiliya la yantabiqu ala ribal bunuk ko su ce ai riban riban da ake ci a zamanin jahiliya da annabi ya sa kafa ya murkushe ta to irin wannan riba ba ta ɗabbaƙuwa akan riban banki mun gane kama yaz amu kaman yadda mai wannan fatawa yaz umu yake riyawa mun gane shi yasa mala ya ce yaz umu riyawa yake don babu hakika na ilimi a cikin kalmomin baki ɗaya wa haka za ta ramin ha'ula'il ajabul ujab kai za ka ga abin mamaki a wajen ire-iren waɗannan malamai fittiba'il ahawa'i wa irda'il asiyadi suna ƙoƙarin ba da fatawa domin bin son zuciyarsu da kuma yardar da wasu jagorori 'yan boko da suka tara kuɗi masu yawa kawai a ba su fatawa su ji abin da suke samu a bankuna to babu matsala su yi mu'amala da shi kai yanzu da baka da kokobo ana baka 200-300 sai gaje to me wannan akwai wanda ake bashi miliyan 300 duk wata to ya za ka yi da wannan wannan kudin ya za a yi da su duk za mu tattauna a nan mai hukuncinsu to akwai malaman da za su ba da irin waɗannan fatoyi domin su halattar ma waɗanda suke samun irin waɗannan dokiyoyi na haramun don su ji hankalinsu ya kwanta wana su autana sau sun manta koko sun yi watsi da abin da suka sani na alkur'ani da gangar ƙaunullahi ta'ala musamman fadin allah madaukin sarki da ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri mun ɗora ka ka bi shari'a ne akan duk abin da ya taso fattabi'aha saboda haka duk abin da ya zo ga shari'a ka bi wala tattabe ahawa allazina la ya'lamu kar ka sake ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sani mun gano wannan da kyau ku jahilai kawai zo su maka fatawa suna ƙoƙarin nuna ma sun je sun karanto wasu fatoyi da aka rubuta da turanci to malam ya kake ganin kaza dan kawai ka goya ma abin da suke a kai na banza na banna kawai zai ka ce wai wannan abin wai ba matsala ka je ka lalubo fatoyin shaz daga cikin fatawa wanda aka rubuta su da kalmar larabci kawai ka zo kana gaya mutane wannan ba daidai ba ne je ka ɗauko abin da yake shari'a ne ƙur'ani da hadithi a bisa fahimtar hamshaƙan malaman duniya shine za ka gaya ma al'umma shine sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha ka bi shari'a wala tattabi ahawa allazina la ya'lamun kar ka sake ka biye ma son zuciyar waɗanda ba malamai ba Allah ya kiyaye aya ta 18 cikin sotul jasiya wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa anihkum bainahum bima anzalallah saboda haka ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabe ahawa ahum kar ka biye masan zuciyansu wa hadarhum kai watsi da su kuma kai taka tsantsan da su an yaftinuka kakka bari su fitine ka an ba'adi ma anzalallahu ilaika hasti nasara kai watsi da wani bangare na abin da Allah madaukin sarki ya saukar maka domin irin waɗannan 'yan son zuciya ba za su gushe suna ƙoƙarin kwashe ma ƙafa ba har sai sun tabbatar da kayi watsi da wani ɓangare na abin da Allah ya saukar ko Allah ya ce haramun ne kai kuma ka sirka wannan haramci zuwa halacci isa ce karka saki kai wannan wannan aya ta 49 cikin sotul ma'ida a cikin sharhin sayyid bukhari na abu ishaq aljuwaini al'athari alhijazi muhammadu sharif a jiz'i na biyu shafi na tara yake cewa fal'awam ka gama gama garin mutane la ya tafi ƙona min sha'in la ya ta haƙa ƙona min sha'in ba sa ta haƙiƙi a cikin masa'il in sun zo kwata-kwata an gane awam ba ruwansu da taƙiƙul masa'il duk abin da ya zo masu kawai rakawa suke yi walakin yuridu shi'a idza ja'a an hawahu wa mazhabuhu su awam gama garin gari duk abin da ya zo ya daidai da ra'ayinsu da son zuciyansu to wannan suke su fa hazihi fawaidul bunuk kun ga wannan riban bankin nan an samu lajanul fatawa kwamitocin fatowi fil alam a gaba ɗayan duniya sun zauna sun tattauna manya-manyan malamai masana sun yi bayani a kan shi fi su'udiyya an yi wannan zama a su'udiyya wa qatar an yi a qatar wal imarat an yi a daular larabawa wal maghrib an yi a morocco wal misr an yi a ƙasar masar kullun lajan duk waɗannan kwamitoci al'ilmiya na ilimi na malamai mujtahide hamshaƙai na duniya ajma'at ala anna ribal bunuk haramun duk sun hada kan cewa riban banki interest na banki haramun ne sun mayati muftin duk da wannan fatawan waɗannan malaman duniya kawai sai wani mai fatawa ya zo waya ƙure na cewa la bal hiya halalun ai halal ne kun gano wannan da kyau ko kawai sai mai fatawa zai ce wai halal ne mali ce fata'ajjabal awwam ai da awwam suka ji wannan fatawa sai abin ya burge su halalun yanzu dama wannan abin da muke tsoron ci halal ne a za mu ci abinmu na ja'alu hafi riƙabul alim laifin sai mu ɗora wa malam sun ba san ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ko amma cin da an samu wanda ya ba su fatawa dama mazhabin awam shine bin abin da ya masu daɗi a rai to sai su ci a to cin da gashi a bari mu ci in ma laifi ne to ka ɗauka kai kaɗai mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye anta ayyuhal ami malai ce kai jahili khalabta mazhabak ka saba ma mazhabinka li'anna mazhabal awwam saboda mazhabin gama garin mutane an yazin alhaqqa bil kilo suna auna gaskiya ne da kilo ai mun gano wannan da kyau ko ita gaskiya suwa suka faɗe ta to ga manyan malaman duniya lajanat saudiya misra morocco urdum dubai ina duk sun zauna malaman duniya sun ce haramun ne sai a samu wani malamin ƙauyenku ya ce halal ne da yake wannan ya maka daɗi sai ka ɗauka ina mazhabinka kai ami da dama kai manya ne suke faɗin magana ka ɗauka yau ina ka aji kun gane ko su awam da kilo suke aunawa wanda ya fi nauyi su ɗauki fatawan shi to yau ga wanda suka fi nauyi da yake sun faɗa abin da ba shi awam suke so ba sai suka aje sai suka ɗauki wanda aka fi ƙarfi jama'a kun gano wannan bayan da mala yake sanya mana don allah haka awam suke ko ba haka suke ba duk ɗan son zuciya za ka ga yana son a zo mai da fatawan da yake so ne ra'ayin da yake a kai ne yake nema duk wanda zai rika zuwa mai da abin da ba shi yake so ba ko to ba za su shiri ba Allah madaukin sarki ya kiyaye kuma ka kalla da kyau in kai ma a amini to za ga da kilo kake aunawa an gano wannan da kyau ko Allah shi kiyaye a cikin littafin al-mulakhas al-fiqhi na Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan a juz'i na bi shafi na 40 malamin yace wa khaturin riba azimun hadarin riba abu ne mai girma wala yumkinu taharruz minhu kuma ba za a iya kubuta daga gare shi ba illa bin ma'arifati a hakamihi sai fa in mutum ya tsaya ya san hukunce hukuncen riba wa mallam yastati ma'arifatuha bi nafsihi duk wanda ba zai iya binciken nassoshi da suka yi bayanin hadarin riba shi a karan kanshi ba fa'alaihi an yas'ala a halal ilmi anha to wajibi ne gare shi ya je tambayi malamai wala ya juzu laho an an yi ƙaddima ala mu'amalatin bai halatta wanda ba malami ba kuma ba mai tambayin malamai ba ya shiga kowace irin mu'amala illa ba'a da ta'akidihi sai ya tabbatar da man ko من حلوها من من من حلوها من الربا sai ya zama lallai wannan harkan ta kubuta daga me daga riba ta hanyar bayanan da malamai za su yi mashi liyaslima bi zalika dinahu domin addinin shi kubutar da shi wa yanju min azabillahi allazi tawa'ada bihi almurabbin kuma ya nisanta ya kubuta daga alkawarin azaban da Allah madaukin sarki yema masu cin riba wala ya juzu taqlidan nasu fi ma hum alaihi min gairi basira bai halatta haka kawai ka kama koyi da abubuwan da mutane suke faɗa ba tare da basira na ilimi ba hususan fi na haza mala ya ce musamman ma a wannan zamani namu alladhi kasura fihi adamul mubalati binau'iyyatil makasib musamman ma a wannan zamani namu yadda mutane ba su ma damu da irin nau'in kasuwancin ma da za su yi ba in dai harka za ta samu musu kudin shiga to su ba abin da ya dame su kawai za su fada mahala ya ce wa kada akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya ba da labari annahu fi akhiriz zamani cewa al'amari zai kasance a ƙarshen zamani yaksuru istimalin riba yanda al'amari zai kasance a ƙarshen zamani annabi ya ba da labarin cewa al'umma za su yawaita mu'amala da riba wa mallami a kulho wanda ma bai je ya ci riban da kanshi ba na laho gubaruhu to wannan ƙuran riban sai ta same shi kun gano wannan da kyau ko in baka je ka ba da bashi karar kuɗi da kuɗi ba ai ka aje a banki wannan ƙurar riban da same ka wa min al mu'amalatir rabawiyya malam fauzan ya ce yana daga cikin mu'amalolin riba ma ya jari fil bunuki irin abubuwan da ke gudana a bankuna min al idani bil fa'ida na asusun ajiya da ake budewa na musamman zuwa wani ɗan lokaci da mutum zai zo a bashi interest ɗin da wannan abin ya riga ya samar mahala ya ce wahiyar wada'i thabita ila ajalin shine ajiya na wani lokaci ya ta sarrafa fi hal bank bankuna suna irin wannan hudda ila tamamil ajile in ka aje wannan kudin ba ka isa ka taba ba har sai wannan ajalin ya ƙare ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة shi wanda ya aje kudin za a ɗibi wannan fa'idan wannan riban a bashi na abin da aka ayyana cikin ɗari ka ashiratin in 10% ne au hamsa filmi'a ko 5% gwargwadon dai abin da aka yarjejeniya haka za a ɗauka a bashi ana wannan ko ba a yi malai ce riba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku shekul fauzan da jama'a duk waɗannan bayanan da muka gabatar gaba ɗaya a matsayin sharan fage ne ku ji abin da malamai daban-daban daban-daban daban littafi mabambanta mabambanta mabambanta da suka yi magana dangane da harkar riban banki eh riba ne da shari'a ta hana kun ji ɗaya na biyu kuma ita wannan fatawa da ake cewa riba na banki ba riba ba ne to ku sani ba malaman ƙasanku ne kaɗai suka faɗa ba akwai malamai da yawa a duniya da suka faɗa na uku ku sani mafi yawancin waɗanda suka shahara da waɗannan fatawa su ne al'ahabash kun ji raddin da aka yi masa a baya sannan ku ji duk malaman duniya waɗanda suke almu'tabirun sun tabbatar da cewa wannan riba na banki haramun ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ita mas'alan muke maida ma martani ba masu mas'alan ba an gano wannan da kyau ko mu da fatawan muke yi ba masu ita ba an gano wannan na kawo muku wannan ne ku gane ai in na ce zan ta kawo wannan littafi kaza sai na kawo dubu daya ko sama da haka ma to asalin matsalan da za mu magana a kai to gashin da muna da lokaci bari mu dan fara giganta shine al-arwal awraq an-naqdiyya wannan kudin eh kudi ne ko ba kudi bane al'arwak annaƙadiyya mun gano wannan da kyau ku? kudi ne ko ba kudi ba ne mun gano wannan kudin takarda kudi ne ma'ala ya ce kanan nasu fil kadim yata'amaluna bizahabi wal fidda aslan a zamanin da zamanin da da da can mutane suna mu'amala da me da kuɗi ne na zinare ko azurfa fakanatid dananir min zahab dinare da ake na kashewa ana yin shi da meye da zinari sai gwamnati sai ta nika shi in aka narka shi sai a mai kan sarki an auna kilo ciyayi daidai sai mutane sai su mallaka ta hanyar ba da asalin tibir zinare wanda aka tace ko wanda ba a tace ba sai su ba da azahab sai a ba su addinar ba kowa ne yake zuwa kawai ya kera a gidan shi ba fa ko dinar ƙa'ida ne da ake fitar da shi ko za a kai ma makeran da aka yadda da su sima to sai an ba da wazan na musamman to dinar ana yin shi da me da zinari mala ya ce wa kanatar darahim su kuma darhamomi min alfidda su kuma ana yin su da me ana yi da azurfa kudin da ba a zahabu walfidda ba ne zahab sai a narka shi sai a yi dinar da shi fidda sai a narka shi sai a yi me a yi dirham da shi da shi ake me da shi ake cinikin kafin wannan lokacin a zo da wannan tsari ana amfani da tsuran zinaran ne mun gano wannan da kyau ko asalin zinaran da shi mutane suke mu'amala a zamanin farko wa ma zalan nasu ya ta'amalo na bi zalika mutane ba su gushe ba suna mu'amala irin wannan ila qabla qarnaini min zaman sai misali bayan karnoni guda biyu au karnun wa nisfun ko karni ɗaya da rabin ƙarni ana mu'amala da tsuran zinare da azurfa shine kayan hudda da kuma kayan mu'amala haisun na sha'a fikratun ƙa'ima ala mustanidatin daga baya sai tunani ya zo ma 'yan kasuwa sai suka yi nazarin abin da za su rike a matsayin madogara tabbatacciya na cinikinsu فكان التجار يسافرون من أماكن بعيدة يخافون في أسفارهم من الغرق وضياء المال ‘yan kasuwa a wancan lokaci sukan taho harkan kasuwanci siyo tafiya daga wajeje masu nisa a wannan tafiya na kasuwanci nasu sai zama suna jin tsoron tunda mafi yawancin wani lokaci suna huda da jiragen ruwa ne za su su ɗibo dukiya mai yawa zinare ga nauyi mai yiwa jirgin ruwa ya nutse da su su yi asarar dukiyansu ko kuma a halin tafiya 'yan fashi ko abin da ya kama da wannan waɗannan dukiya nasu a ƙwace masu fakano ya zo na aurakan bilhawala ila tujjare fil amakinin lati yadhabuna ilaiha to sai su anshi wasu takaddu mun gano na hawala wanda za a rubuta masu bayanai na abin da wane ya bayar yanzu ba ana ka a ƙasan nan ba za ka je ka samu wakilin wani ɗan kasuwa ko wakilin masu canji a nan sai ka ba shi kuɗi a nan nan da nan sai aika da saƙo su'udiya a ba wane kaza shi hayayyansa kuɗin a nan mun gano wannan da kyau ko tintini bayan zuwan annabi da karni ɗaya da rabi aka fara wannan za a zo a ba wakilin waɗannan 'yan kasuwa zinare da azurfa shi kuma zai rubuta cewa mun an saka za ya sa kan sarki da alamunsu da komi sai naɗe sai ya ba su in sun tafi wancan garin suka bayar sai a ɗiba abin da suke so su kuma na kasuwanci sai a ba su shi kuma lokaci in yayi sai a ɗibi waɗannan kuɗin a kai masu ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai mala yake cewa fakano ya akhuzo na auraƙan bil hawala suna an san irin waɗannan takardu ila tujjarin fil amakin a su kai ma 'yan kasuwa a wajejen da allati ya na ilaiha inda suke zuwa saro kaya fayusafiruna min al-mashriqi ila al-maghribi sukan tafi tafiyan kasuwanci tun daga gabashin duniya su nausa zuwa yammacin duniya fayadfa'una amwalahum min az-zahabi ila rajulin fil mashriqi fil balad allazi hum fihi sai su ɗibi dukiyansu na zinare sai su ba mutumin da yake wakilin waɗancan 'yan kasuwa a garinsu nan wa yutihim hawala sai ya ba su kamar draft ɗin nan da yake yanzu an ga drab kuɗi ne amma wakilin kuɗi ne ko sai ɗauki wannan ya ba su ila wakilin lahofil maghrib ya je kai ma wakilin wannan ɗan kasuwan ko wannan kamfanin a can inda za je saro kaya fayaslimuna min diya'il mali fit tariqi da wannan sai suka kubuta na hallakan dukiyansu akan hanya wa hamlahum wa hamalahum hafaza hum hibzuhu wal qiyamu alaihi sai aka waye gari a daidai wannan lokaci dukiyansu ya karu duk wani abu na matsala ba sa fuskantar shi fa'iza na zalo bil makanin ladihum safiruna ilaihi idan suka isa inda suka nufi zuwa can inda za je kasuwancin nasu sun kai wajen wajidil wakil fa'aƙuhul warak sai su ɗauki wannan takarda sai su ba wancan wakilin wal musnadu wanda wannan takardar ita ce madogaran sun ba da wancan kuɗin faƙahun ma yuriduna duk abin da suke zo sai a ba su fashtarau tijaratihim sai su sai kayan kasuwancinsu wankalo ha biha ila makanin ladhi ya sha'una su ɗibi dukiyar suke duk inda suka so yanzu wannan abin da ake ba su a wancan lokacin mai sunan shi sunan shi ne kudinsu mun gane wannan da kyau ko sun ba da kudi an ba su wakilin kudi haka ne to abin da suka fare kenan sun matawassa atil fikira mina tujjari daga nan sai 'yan kasuwa suka ƙara yalwata tunaninsu hatta asbahar sha'i'a za'i'a bainan nasi fil jama'atin har sai da wannan abin da suke yi na ba da wannan zinare da azurfa a ba su waɗannan takaddu a matsayin wakilan kuɗi ya yaɗu cikin jama'o'i da yawa aka fara irin wannan mu'amalan sun ba da zalika usdiratul aurak al-ma'arufa al-ma'ahud al'ana bin naqad daga baya ana nan ana nan sai waɗannan kuɗi na takadda sai suka bayyana fa asba da hazil aurak min nahiyati shar'iyya a ɓangaren shari'a sai waɗannan kuɗi namu suka zama bi muthabatul musnadatun rasidun lissahibiha suka zama kamar su ne kariya na aminci ga duk wanda ya mallake su yanzu kana da dinare kaza in kana da takarda iri kaza kana da darham kaza in kana da takarda iri kaza kun gano wannan da kyau ko kun ji asalin yanda wannan bayanin mallakan irin waɗannan kuɗin ya samu asali domin harkar da suke ta magana masu cewa ba riba ba riba ko su suna magana ne fa akan wannan neran ya kamata ka san wannan to ko dole sai an ɗauko tukullumar matsalan an yi magana a kanta yaushe aka fara amfani da wannan nerorin mai malaman musulunci na gaske suka faɗi akan waɗannan takaddu riyal dola pound sterling da sauran euro neran najeriya a tsefa da duk waɗannan dukiyoyin jama'a mun gano wannan yaushe aka fara amfani da su kuma ya ake amfani da su kuma malaman da suka yi magana a kansu me suka faɗi game da su shi yasa ya zama dole mu tsaya mu tattauna wannan jama'a an gane yanzu kun ji takaitaccen tarihin fara amfani da kuɗin takarda ko eh da ga yanda ake yi daga baya ne aka wasa'a tunanin har ya zama kowa da kowa ma yana iya yi ina fatan mun gano wannan da kyau don allah madaukin sarki ya kai mukatu na gaba za mu zo za mu ji shin waɗannan takardu na kuɗi a da cancan zamanin malaman farko su imam malik da bayan zamaninsu an san su ne in an san su malaman sun yi fatawa a kansu in ba a san su ba to me yasa ba a yi fatawa a kansu ba an san wannan shine rashin ba su a zamanin to a zamanin da aka san su yanzu to ko malaman wannan zamanin ne za su yi fatawa a kansu dogaro da abin da ya tabbata masu na alkur'ani da hadisi da kuma ijma'ul umma ina ba ta mun gano wannan da kyau shine za mu tattauna wannan bi iznillah insha Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum